إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara mu a wannan masallacin domin ci gaba da wannan karatu littafin namu na sunanu abi dawud a wannan shine darasi na bakwai a cikin jirangin karatukan da muka gabatar a cikin kitabu tahara taken karatunmu na yau shine nasahtuka la tashab siwa kulli fadilin خليق السجايا بالتعفف والظرف ولا تعتمد غير الكرام فواحد من الناس إن حصلت خير من الألف ما ليتي إنا مك نصيحة kada kai abota da kowa in ba mutumin da yake kamun kai ba da kyaukyawan ɗabi'u ya ce ko da ko a ce aboki guda ka samu wanda yake da kyaukyawan ɗabi'u mutunan kirki to ya yi alkhairi daga abokai dubu wannan me yake nunawa mahimmancin abota abota tana da mahimmanci a musulunci tana da tasiri a lahira allahu subhanahu wa ta'ala yake cewa al'akhila'u yau ma'idin ba'aduhum li ba'adin aduwun illal muttaqin abokai a ranar kiyama za su kasance maƙiyan juna in ba wanda suka yi abota da takawa ba wanda suka yi abota don Allah kuma ya kasance abotar ta amfanin juna ne game da al'amarin da ya shahi addininsu da kuma lahirarsu shi yasa ɗaya daga cikin magabata yake cewa yake cewa ishab man yunhiduka haluhu wa yadulluka ala Allah maqalu a duk lokacin da za ka yi abota to ka yi ƙoƙari ka yi abota da wanda halinsa zai haɓakar da halinka kuma in zai maka magana zai nuna maka Allah ne halinsa ko bai maka magana ba me ma'anan halinsa ana zamana ana ta hira shi sai ya ɗauko ƙur'ani ya koma gehe yana karatu sai ka ce a bari nima in tashi in yi karatu an shigo masallaci za ka zamna sai ka ga shi ya tashi ya yi nafila sai ka ce a nima bari in tashi in yi nafila kaga bai ce maka ba ka yi amma halinsa ya same ya sa ka yi shi sannan in ka in yaga kai kuskure zai yi kokari ya maka nasiha abinda kai ba daidai bane ba abokin da ba ya kai kuskure ma zai kama maka akan a ci gaba da yi ka doko gigara sai ya kama maka an gane da kyau ko wannan shine kenan Hausawa ke cewa banga ta zama ba wai matse gumci ko magigarci ya je kasuwa an gane da kyau ko ma'ana in an doko gigara shi maimakon ya ya hana a yi gigarar a kama zai yi a ci gaba da yi wannan shine kenan idan mu yi kokarin zama da mutanen kirki don saboda tasirinsu a gare mu zai yi amfani a ranar alkiyama muna fatan allah ya azirta mu da abokai na gari wanda in suka ga mun yi kuskure za su mun nasiha za su ba mu shawara wadda za ta amfane mu laisa min al-ikhwani fil haqiqa man lam yunasih jahidan sadiqa malaci babu tahlilil lihiyati tahlilil lihiyati babu mai bayani akan tsefe geme me ake ce ma tsefe geme shine a mummurza shi ruwa su shiga haddatana abu tauba ya'ni الربيع بن نافع إلى نهي الربيع بن نافع حدثنا أبو المليح عن الوليد بن زوران عن أنس يعني إلى نهي آه ابن مالك إلى نهي أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ maza Allah ya kasance idan ya yi arwalla ko idan zai yi arwalla aka da kaffan min ma'in yana ɗokar tahi na ruwa fa'adhalahu tahta hanakihi sai ya sanya sa a ƙasar haɓarsa fahallala bihi lihiyatahu sai ya ɗatsefe gebensa shi ne ma'anan kamar ya ɗebo ruwa sai ya sa a haka ya ɗatsefe da kyau wa qala yace haka za amarani rabbi azza wa jalla haka ne ubangiji na ya umurce ni qala abu dawud bin zauran rawa rawa anhu hajjaj ibn hajjaj wa abul malihi ar-raqiy ya rawaito daga me yake da suna abul hajjaj ya rawaito daga al-hajjaj bin hajjaj da abul malih ar-ruqai wannan hadisin abin da yake nunawa yana daga cikin sunna tsefe gemi a wajen arwalla gemi malamai suna suna fassara sa gida biyu akwai khafif akwai kasif khafif shine wanda baya da yawa to shi wannan malamai suka ce dole ne shi a wajen arwalla a sa mishi ruwa an gane misali irin nawa to kasif shi kuma malamai suka ce ba dole ba sai an abin ga ba dole ba sai an tsefe sa an gane ko shi sunna ne tsefe sa amma ko da shahawa kai a sama haka kawai wajen wanki yayi ya wadatar an gane ko wannan shine kenan mala yace babul mashi alal imama babu mai bayani akan shahawa akan rawani حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل حدثنا يحيى بن سعيد عن ثور عن راشد بن سعد عن ثوبان قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية مزاء الله يا تورا وتسرية يأكت ما سرية شيني رندنا ودبا مزاء الله أتكنت فأصابهم البرد سي sanyi ya same su falamma qadimu ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka gabato a wajen ma'aikin Allah amarahum ya umurce su an yamsahu ala al-asa'ibi akan su yi shafa akan rawunan su wattasakhini da kuma khuffi sune at-tasakhini na'am مالك حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثني معاوية بن صالح عن عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل عن أنس بن مالك قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ناقا من ظن الله ينا أرولا وعليه إمامة قطرية الهالي أكنس أكوي إمامة القطرية mikir suna wani gari ne da ake ce ma fitir to shine sai aka jingina mikir suna duk rawanin da aka hudu daga wannan garin sai ana ce mishi imam rawani dan fitiri na gan shi yana da rawani fitiri fa adkhala yadahu min tahti al-imama sai ya sanya hannunsa a ƙasan rawanin fa masaha muqaddama ra'sihi ya shafi farkon kansa walam yankudil imama ba tare da ya walwale rawanin ba hadisin bai inganta ba na cewa mazala in zai shaha ma rawani sai ya farko daga farkon gashin sannan ya hau sama an gane da ko wannan hadisin da shine maluman da suke cewa shahar kai shahar rawani dole sai an fara da wani gashi sannan a hau a saman rawanin da shi ne suka buga dalili hadisin bai inganta ba malamai suna ganin ba dole ba ne sai ka samu wani ɓangaren gashi kana da rawani kana so ka shaha a kan kanka to kawai ka shaha ka komo shi kenan ba dole ba sai ka ce ka gurgusa rawanin ka samu wani ɓangaren gashin domin ka samu wani ɓangaren gashin a wata riwayar kenan ma shi kaɗai ya isa ba ma sai ka hau akan mi ba domin famsahu bi ru'usikum suka ce ai bi ba'd ru'usikum wannan shine kenan a takaice dai wannan babin yana nuna halaccin shaha akan rawani malamai sun yi sabani shi ma rawani kamar huffi ne kun san su shat in zaka shaha dole sai ka sata da me da arwalla to shi rawani in zaka shaha akan shi shi ma dole sai in kamin ka sa rawanin kana da arwalla magana mafi inganci babu dalilin da ya nuna shi rawani sai in kasa shi da arwalla ne za ka yi ne za ka yi shahawa a kan shi an gane da kyau ko wannan shi ne kenan kenan dai shahawa a kan rawani rahusa ce in mutum ya yi ya yi aiki da rahusar da allah ya masa babu wanda ya san muhimmancin wannan sai sai buzaye ko tunda suke yawan yin rawani wannan shine kenan da kuma larabawa da kuma sarakuna ko jazakumullahu khairan sarakai ma ai wasu sun mahi buzaye da mu rawani babu ghaslir rijlaini babu mai bayani akan wanke kawahuwa ma'ana hadisin da yake nuna kawahuwa wanke su ake ba shahawa ba حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ابن لهيئة عن يزيد بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن شداد قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ ناغا منزان الله إن ينا أرولا يدلك أصابع رجليه ينا جود أن ياسون كهرسا بخنصره دا خنصر كنسا an gane da kyau ko khinsar shine ɗaya daga cikin 'yan yatsu na mai ke da suna na hannu akwai 'yan yatsu na ƙafa su ma suna da khinsar shine wannan ɗan ƙarami ma'ana dai manzo Allah yana tsefe 'yan yatsu daga ɗan ƙaramin yatsan nasa har ya kai zuwa wa'ancan dukkaninsu abin da ya sama laika wannan hadisi shine akwai khawarij da kuma wasu daga cikin ƙur'aniyun 'yan ƙalaƙato da suke ganin ita ƙafa ba wanke ta ake ba mai ake mata shaha mata ake kamar yadda kai shahawa ake yi ita ma ƙafa in ka zo shahawa ne za ka yi dalilinsu kuma shi ne sura cikin zotul ma'ida wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum sun dogara da wannan riwayar domin ayat tana da kira'o'i guda biyu akwai wa arjulikum bi kasrin lam akwai wa arjulakum bi fathin lam in aka ce famsahu bi ru'usikum wa arjulikum kenan an yi atufkin me yake da suna kawahu da al da almashu sai ya kasance kenan ku shaha ma kanku su ma kawahun naku ku shaha musu an gane ku idan kuma aka ce famsahu bi ru'usikum wa arjulakum an yi atufkin yake da suna arrijil da alghusul fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum an gane ko ila alka'bayn a takaice wannan ruwayoyin duka sun tabbata wannan kira'o'in sun tabbata kira'a da tace wa arjulakum tana nuhin a wanke kawahuwa kira'a tace wa arjulikum tana nuhin aimi ayi shafa to malumai suna da ka'ida maluman tafsiri suna da ka'ida suke cewa idza quri'atil ayatu bil qira'ataini la la la yumkinu al jam'u bainahuma fa huma kal ayatani an gane ko idan aya aka mata qira'a biyu kuma qira'o'in guda biyu ba iya hada su to za a fassara su a matsayin ayoyi biyu mabambanta kenan ayar da ta ce wa arjulikum sai a ɗauke ta a wajen shafa akan me akan hufi ayar ta ɗauka wa arjulakum sai a ɗauke ta a matsayin wankewa wannan shine kenan haka malamai suke fas suke hada ayoyin a takaice dai wanki shi ake nuhi arjulakum in arjulikum ne ana nuhin shafa akan hufi ba wai me ke da suna koma baka da hufi ba zaka shahawa akan kawahun har yanzu akwai masu wannan ra'ayi kuma haka suke arwalla babul masih ala al-khuffain babu bayani akan shafa akan khuffi حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني يونس بن يزيد عن, عن ابن هشام عن ابن شهاب حدثني عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أنه سمع أبا أباه عروة shu'ba ya bashi labari akan cewa ya ji ma'aifinsa al-mughira wanda shine al-mughira ya kudu yana cewa adala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya koma gihi guda mughira shi ma wannan sunan bai shahara ba a cikin sunaye yana adala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya koma a ɓangare guda kama ana cikin tahiya ne sai manzo Allah ya koma gehe kamar ya kama wata hanya shine adala kenan ya karkata manzo Allah ya karkata ya bi wata hanya wa ana ma'ahu fi ghazwati tabuk kuma ni ina tare da shi a yakin tabuka qabla al-fajr kamin asubah fa'adaltu ma'ahu yace ni ma sai na karkata nabi gehen da ya bi fa'anaka nabi sallallahu alaihi wasallam da manzon Allah ya bi wannan hanyar ya bi wani gehe sai ya kwantar da taguwarsa fatabarraza sai ya biya bukatarsa ma'ana hutsari ko kashi sun maja'a sannan sai ya zo fasakabtu ala yadihi min al'idawa sai na zuba akan hannunsa daga salkatar ruwa faghasala kaffaihi sannan sai ya wanke tahin hannunsa wa wajhahu da huskarsa thumma hasara an zira'aihi sannan sai ya kware zira'insa tunda yana da riga mai mai dogon hannuwa an gane ko jayyid sai ya jayi hannuwar rigarsa daga zira'i fadaka kumma jubbatihi sai kum shine wuyan riga wuyan hannu ma'ana sai wuyan hannun rigarsa ya matse kenan ya kasa ya yi gaba an gane ko misali wanga in zan yashi kun gani nan sai ya matse dan nan yana da kauri nan kun baya da kauri to sai ya matse ya ki jayuwa kuma ba irin mai bito bane balle a hidda bito aha fa adkhala yadayhi sai ya sa hannayensa fa akhrajahuma ya hutar da su min tahti aljubba a kasar riga kenan da abun ya kiya sai ya hakan ga ya zage ke hannun sai ya hudu hannun ta kasar riga an gane ko wannan shi ake ce ma yake da suna tilas ita ke sa a mari suriki ko wannan shi ne gina abinda ya sa aka mari suriki ko gasa ai akwai matsala kenan wanzu Allah sai ya hudu hannun nasa a kasar riga tunda ya ƙi huta fagasalahuma ilal mirfaq sai ya wanke hannayen har zuwa gwiwar hannu wa masa habi ra'sihi sai ya shafa ma kansa sun matawadda a sannan ya arwalla ala khuffaihi akan khuffin nasa ma'ana ya arwalla da khuffin nasa an gane ko jayyid shine kenan abin da yake nuni anan za a kaddara da ya shafa ma kansa kuma sai ya shafa ma khuffin nasa فغسلهما إلى المرفق yace sun marake ba sannan sai ya hau wannan taguwar tasa fa'aqbalna nasiru sai muka fuskanto muna tahiyya hatta najidun nasa fi salah sai muka isko mutane har sun fara sallah qad qaddamu abdurrahman bin auf yusalli bihim sun gabatar da abdurrahman bin auf yana musulmanci kana hina kana waqtus salati lokacin da lokacin sallah yayi ma'ana da lokacin sallah yayi manzo Allah bai zo ba sai suka gabatar da Abdurrahman bin Auf wa wajadna Abdurrahman wa qad raka'a bihim rak'atan min salati al-fajr sai muka samu Abdurrahman har ya musu raka'a guda daga cikin rak'o'i na asuba fa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya tsaya fa saffa ma'al muslimina yayi sahu tare da musulmai فصلى وراء عبد الرحمن بن أوف الركعة الثانية سي صلى باين عبد الرحمن بن أوف ركعة تبيو ثم سلم سنن سي سلم عبد الرحمن يسلمي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته sai manzon Allah ya tashi a cikin sallarsa ma'ana suna sallamewa sai su ga manzon Allah ya tashi zai cika raka'a ta biyu fa fazi al muslimuna sai musulmai hankalinsu ya tashi ga manzon Allah ya yi sallah alhali shi ya kamata a ce ya ja amma ya yi sallah a bayan wani fa aktharu tasbiha sai suka yawaita subhanallah subhanallah li'annahum sabaqun nabiyya sallallahu alaihi wasallam bis salah domin sun riga manzon Allah yin sallah kun ga yanda sahabbai suke mi su girma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam falamma sallama rasulullah sallallahu alaihi wasallam lokacin da manzon Allah ya sallame qala lahum sai ya ce musu kada asabtum kun yi daidai an gane ko aw kad ahsantum yace musu kun kyautata wannan hadisi me yake nunawa yana nuna in lokacin sallah yayi an gane ko a'a ba sai wani yanke hukunci ba sai an jira liman ba a'a in dai ana tsammanin kamin liman ya zo lokaci zai wuce domin lokacin sallar asuba ne ita kuma lokacin sallar asuba takaitacce ne da rana ta fara bullowa da shan rana ya fara hutowa shikenan lokacin ta ya kare an gane ko in dai lokacin mai yalwa ne ana jiran liman misali sallar asuba suna jiran manzo Allah dan sun san lokacin yana da mi yana da tsawo amma sallar asuba dan bata da tsawo ba su jira sallar magriba dan bata da tsawo ba su mi ba su jira an gane ko to shine kuma musamman abin da yasa nan ba su jira manzon Allah ba dan saboda sun ga ya bi wata hanya kenan sun aza yami ya tafi wani wuri an gane abin da dai hadisi yake nunawa yana nuna muhimmancin kula da lokaci a cikin sallah shine mai yake da suna malamai suke cewa dukhulul waqti min akadi arkanis salah min akadi shurutis salah dukhulul waqti min akadi shurutis salah shigan lokaci shine mafi girma daga cikin sharuɗan sallah dalilin dalilin lokaci ya halatta kai sallah ba riga ba wando ko kun san da wannan dalilin lokaci ya halatta kai sallah ko babu arwalla dalilin shigan lokaci ya halatta kai sallah ko da ko a ce mai ke da suna inda kake a cikin hutsari ke da kwai an gane ko wannan shine misali wanda aka kama aka sashi a gidan a kutukale an gane da ke ko ya kasance baya da ruwan arwalla kuma inda aka sashi hutsari ne da komi a ciki mai yiwa ma an tube shi tunda mafi yanki sai an tube su ake sa su ga lokacin sallah yayi ba zai ce ba zai jira sai in ya samu riga ko ya samu ruwa ko an hudda shi sannan ya ramka sallolin da suka wuce shi in dai lokacin yayi nan zai yi sallolin shi haka nan a cikin hutsarin nan ba riga ba wando ba arwalla dan mi dan saboda lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta masha Allah mala yace haddathana musaddadun haddathana yahya ya'ni ibn sa'id ha'un وحدثنا مسدد حدثنا المعتمر عن التيمي حدثنا بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ للي من ظن الله ياي أرولا ومسح ناصيته سيشاها ما ميكي سنة ناصيا كنسا ناصيا شيني غوشي أنغانيكو ومسح ناصيته سيشاها غوشنسا وذكر sai ya ambata faukal imama akan me yake da suna rawani ma'ana da ya zo shaha ma rawani sai ya shaha ma goshinsa zuwa abin da ya saman rawani qala anil mu'tamir yace daga mu'tamir sami'tu abi yuhaddithu an bakr ibn abdullah anil hasan an ibn al mughira bin shu'ba an al mughira anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kana yamsahu ala al khuffaini manzo Allah ya kasance yana shaha akan khuffi wa ala nasiyatihi da kuma akan goshinsa wa ala imamatihi da kuma akan rawaninsa qala bakrun wa qad sami'tuhu min ibn al-mughira naji wannan daga ibn al-mughira manzo Allah yana shaha akan khuffi kuma yana shaha akan rawani حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس حدثني أبي أن الشعبي قال سمعت أروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركبه mun kasance tare da manzon Allah a cikin balagoransa wa ma'iya idawatun tare da ni akwai wata el salka fa kharaja li hajatihi sai manzon Allah ya huta dan biyan bukatarsa summa akbala sai ya fuskanto fa talaqaituhu bil idawa sai na tarbesa da salka ta ruwa fa afraghtu alaihi sai na zuba masa fa ghasala kaffaihi wa wajhahu sai ya wanke tahin hannunsa da fuskarsa thumma arada an yukhrija zira'aihi sannan sai ya so ya huddo zira'insa wa alaihi jubbatun alhali yana sanye da jabba min sufin jabba ta hwata min jibabin rum daga cikin jabbobi na ƙasar rum dayyikatul kummaini wadda hannuwar riganta mai yake da suna matsatsu ne fadakat sai ta matse sa ma'ana rigar hannun rigar ya matse ya kasa hiddo hannunsa me yake da suna faddara'ahuma iddira'an sai ya huddo su ta ƙasa hiddowa shine ma'anan faddara'ahuma iddira'an sai ya huddo hannuwan ta ƙasa ƙasar rigar ya wanke thumma akhwaytu ila al-khuffaini sannan na tahi zuwa ga kuffin sali anzi'ahuma dan in hidda masa kuffin nasa fa qala li sai yace mini da'a da'il khuffaini kyale kuffin nan guda biyu fa inni adkhaltu al-qadamaini domin ni na sanya ƙawahuwa na alkhufai ne a cikin khuffi wa huma tahirata ne alhali ƙawahuwan tsarkakakku ne suna da alwallah fa masaha alaihi ma manzo Allah sai shafa akan khuffin qala abi ba aifina yace qala ash-sha'bi shahida li urwatu ala abihi urwa ya mini shaida akan cewa daga ma'aifinsa wa shahida abuhu ala rasulillah shi ma ma'aifin nasa ya shaida ga daga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya yi haka wannan hadisin daga cikin abun da yake nunawa ashe dukkin tsiduyen da ta kama in dai kana arwalla hannun nan sai ka wanke shi in ka sa riga mai matsatsan hannu duyen da za ka yi hannun nan sai ka hudo shi in ta kai ka sa reza ka cire ka yanke rigar don ka samu ka wanke hannu sai ka yi an gaya da ke ko? in na kawo wannan sai ya tuna min da wani wani dan uwa ne min tambaya wai ya sami tsatsan riga ce kuma mai dogayen hannu ya zo wajen arwalla ya sha ya sha rigar hannun ya ki hota an gane ko kuma cikin mutane yake yanzu ya halatta ya zuba ruwan akan hannun rigar ba za kuma gane ba kenan ya zuba ruwa akan hannun rigar dan saboda dan saboda ya wanke hannun na cewa ya kai ka sa tsatsan rigar ai hannun nan sai ka wanke shi sai na kawo mishi wannan hadisin misali to kun gani wannan sai ke nuna me yake da suna in ka san za ka gamuwa da wannan matsalar kenan ka rika nisantar sa matsatsin kaya shi ya samu za Allah baya sa matsatsin kaya haka su ma magabata ba su sa matsatsin kaya don matsatsin kaya akwai takurawa kun bayan wannan za su iya hiddo maka siffar jikinka misali irin samari da suke sa rigan nan wadda za ka gani formikinsu komi ya hoto to irin wannan kaga mata za su iya jarabta da mata haka kuma irin maza wanda su maza suke sha'awa su ma za su iya za su iya cutuwa da su kai kana ganin ka ce ado ka sa kaya matsatsi wani na kallon ka yana biyan bukatar shi kamar yanda akwai kamar yanda namiji in ya ga mace da matsatsin kaya mai matattar zuciya zai iya sha'awa to haka akwai maza wanda in suka ga maza masu kyau da matsatsin kaya za su sha'awar mazan an gane da kyau ko wannan shine kenan kana saye da matsatsin kaya wani kato na ta zina da kai domin kallon da yake zina ce mana domin akwai zina la'ayin annazur ko wanzu Allah ya ce zinar idanu ita ce me ita ce kallo wannan shine kenan takaice dai nisantar sa kaya matsatsi wanda za su matse mutum yana daga cikin abin da yake alkhairi ga mutum a ibadarsa da kuma tseratar da wasu masu matattar zuciya daga sha'awarsa mali ce haddasana hudbatu bin khalidin haddasana hammamun an qatada anil hasan wa an zurara tabni aufa أن المغيرة بن شعبة قال تخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله يا جابايا معنى أنا تكنت هي سيس يا بايا كو يبي وتهنيا شيني تخلف فذكر هذه القصة سيئا بجوانا اللابارين dukkanin shi hadisin canan da muka karanto mai tsawo duk shine har yanzu ake kawo ruwayoyi mabambanta akan shi kenan sai ya ambaci waccan kissar qala yace fa ataina nasa sai muka zo ma mutane wa Abdurrahman bin Auf yusalli bihim as-subha Abdurrahman na musallar asuba falamma ra'a an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ya ga manzon Allah arada an ya ta'akhkhara abdurrahman ya so ya jayo baya don ya bar manzo Allah shiga gaba fa'au ma'a ilaihi an yamdiya sai manzo Allah ya nuna masa a ci gaba da bada sallah qala yace fa sallaitu ana wan nabi sallallahu alaihi wa sallama khalfahu sai nayi sallah ni da manzon Allah a bayansa raka'atan muka samu raka'a daya falamma sallama lokacin da ya sallame qama an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fa sallar raka'atan lati subiqa biha sai manzon Allah ya sallaci raka'ar da aka riga shi da ita ma'ana ta kubuce masa walam yazid alaiha shay'an kuma bai ƙara komai ba akan wannan raka'ar na raka'a guda kawai yayi bai ƙara komai ba qala abu daud abu sa'id al-khudri wa ibn zubair wa ibn umar yaquluna man adraka al-farda min as-salati yace abu sa'id da ibn zubair da ibn umar suna cewa man adraka al-farda min as-salati duk wanda ya samu raka'a guda daga sallah alaihi sajadata as-sahwi to akwai akan sa sujudu sahw ma'ana sallah tarabkanwa kinan malam ya kawo wannan hadisin ne dan raddi dan nuna cewa masu ra'ayin cewa in aka riga ka daga in ka samu raka'a guda tare da liman to sai kai sujada tarabkanwa wannan ba su da dalili domin ga manzon Allah ya samu raka'a guda kuma raka'a guda kawai ya tashi bai wannan sujada bi ba tarabkarwa kabli ko ba adi ba ko agaye da kyau ba na'am malaiti haddathana ubaidullah bin mu'az haddathana abi haddathana shu'batu an abi bakr yani ibn hafs ibn umar bin sa'd sami'a aba abdullah ياجي أبو عبد الله عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه شهد عبد الرحمن بن عوف ياجي عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا ينا تنبير بلال عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم قمد أروى لما أيكن الله فقال كان يخرج كان يخرج يقضي حاجته يا كسنتينا هتا يبيا بكاترسا فآتيه بالماء سيئنزو مسد الروا فيتوضأ سيئ أروى الله wa yamsahu ala imamatihi sai ya shafa akan rawaninsa wa muqaihi an gane da kyau ko da kuma muqinsa muq wani nau'i ne na khuffi an gane ko jayyid qala abu daud abu daud yace huwa abu abdullahi maula bani taym ibn murra idan yana bayanin me yake da suna marawaitin hadisin ne abu abdullahi maula بني تيم بن مرة مالتي حدثنا علي بن الحسن الدرهمي حدثنا ابن داود عن بكير بن عامر عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا للي جرير أها نعم shi ma ne daga cikin sunaye wanda ban ji sun shahara ba jarir shi ma sunan sahabi ne na ya ce lallai jarir bala ya yi arwallah amma irin wannan in ka sama sunanka sai kakannin su ce mishi jariri an gane ko wannan shi ne kenan sun matawadda tun da tsohi ba mai bata suna kamar tsohi musamman kakanni sun matawadda a sannan sai ya arwallah fa masa ha'alal kuffai ne sai ya shafa akan kuffi وقال يتي ما ي... ما ي... ما يمنعني ان امسح مي زي هنا ان ريك اشاهوا اكن خفي وقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم باين ناغا منزon Allah yamsahu shi ma yana shawa qalu suka ce innama kana zalika qabla nuzulil maida to ai manzon Allah yayi shawa akan khuffi ne kamin a sabkar da suratul maida qala yace ma aslamtu illa ba'da nuzulil maida to aini ban ma musulunta ba sai bayan an saukar da suratul ma'ida an gane da kyau ko ya zo yana shahawa akan hufi suka ce to su a ra'ayinsu shahawa akan hufi an goge shi shahawa akan hufi an yi nasakin sa to shine sai suka ce ai manzon Allah ya shahawa akan hufi ne bayan me yake da suna bayan an sabko da suratul ma'ida ma'ana ya bar shahawa akan hufi bayan wannan yace to aini na ban musulunta ba sai wannan lokacin kinan sai nuna ko da nazo na isko shahawa akan khuffi kuma har aka tai aka bari ana shahawa akan khuffi jayyid maliki haddathana musaddadun wa ahmad ibn abi shu'aib al-harrani qala sukati qala waki'un haddathana dalham bin salih an hujayd ibn abdullah an ibn buraidah an abihi an an-najashi ahda ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam khuffayn aswadaini al'imamun najashi na ce al'imam najashi an gane ko ya yi kyauta zuwa ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ta kuffi guda biyu aswadai ne baƙaƙe sajidaini ma'ana tsantsa kaman bakake kirin shine sajidaini wanda ba su da cakudar wani launi in ba bakake ba falabisahuma sai manzo Allah ya sanya su thumma tawadda sannan yayi arwalla wa masaha alaihima kuma ya shaha akan su qala musaddadun an dalham ibn salih qala abu daud hadha mimma tafarrada bihi ahlul basra wannan yana daga cikin hadisan da mutanen basara suka kibanta da shi amma nan malamai suka ce nan al'imamu abu dawud ya yi waham ba ahalul basara ba ne su ne ahalul kufa an gane ku su ne suka shahara da wannan suka kibanta da wannan da ke suna da wannan hadisin jayid a takaice kun gani wannan karin dalili akan cewa annajashi ya musulunta kamin yami kamin ya rasu sai dai ya ɓoye musuluncin nasa bai bayyana sa ba annajashi sarkin habasha kenan har kyauta ya turo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamin ya rasu حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن حي هو الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلي عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة لقى مغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين manzo Allah ya yi shafa a kan huffi faƙultu ya rasulallah sai na ci ya ma'aikin Allah a nasita shin kamanta ne kai shafa a kan huffi baka wanke baka hidda kafar ka wanke ta ba ƙala bal anta nasita a a kai dai kamanta bi hadha amarni rabbi da haka ubangiji na ya umarce ni sai dai hadisin bai inganta ba a takaice wannan hadisi na bayani akan shafa akan huffi akwai wanda bu saba jin kalma ta huffi ba idan aka ce huffi wani nau'i ne na takalmin hwata an gane ko har yanzu larabawa suna da su har yanzu in kaje a wajen harami za ka ga mutane da yawa da irin wannan sahwa sahwa ce susheti ta hwata ko babu takalmi kana iya yawo da ita amma mafi yawanci ita ma kamar da kaga susheta ake sata in an sata sai an sami sai an sa takalmi amma bamancin da sushet shine ita ko babu sushet kana iya kai yawo da ita an gane da kyau ko to kiyasi akan khuffi shine dukkanin abun da zaka sa ma kahorka ya liƙe ijiyar kafa an gane da kyau ko to ya halatta Aisha hawa akan shi in muka ce haka soshet ta shiga a ciki kubutai su ma sun me sun shiga a ciki dan mi kuma a dan mi kuma zai shiga a ciki a su dai ne ko in ba soshet ba kubutai ko jayi kinan duk kubutan da suka suka rihe ijiyar kafa misali kubutai na sozawa misali kubutai na mai yake da suna yan gandari ma'ana masu manoma ko masu masu ban ruwa ko kuma kubutai na mai yake da suna masu zuwa saran itace da sauransu wanda za ku gani suna rihe ijiyar kafa suna yin sama to duk wa'annan in mutum ya sasu ya sasu da arwallah to ko bayan arwalla ta kare zai yi sabo arwalla ya halatta ya shaha ya shaha a kansu wannan shi ma rahusa ce sauƙi ne daga Allah maɗaukakin sarki wannan shi ne kenan na'am sai mu zo babu tauqiti fil mashi babu mai bayani game da lokacin da aka sa na shaha akan huffi ma'ana har tsawon wani lokaci ne kake da dama kai ta shafa akan huffinka kai ta shafa akan sushet kinka ko sahorka ko kubuttanka wanda suka rihe ishiyar kawa malai ce haddasana hafsu ibn umara haddasana shu'batu an al-hakam wa hammadin an ibrahima an abi abdullahi al-jadali an khuzaimah ibn thabit an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala al-mashu ala al-khuffayn lil-musafiri shi shafa a kan huffi ga mai balaguro salasatu ayyamin kwana uku ne yana da dama kwana uku shirya da juna yana shafa a kan huffi walil muqimi yawmun wa laila shi kuma wanda yake nan ba a cikin balaguro yake ba yana da dama ta ini guda ma'ana 24 ini da dare in ka hada su za su yi awa 24 قال أبو داود أبو داود يتي رواه منصور منصور بن المعتمد عن إبراهيم التيمي بإسناده قال فيه walau istazadnahu a cikin ruwa da yace walau istazadnahu da a ce mun roki manzon Allah ya ƙara muna hiye da kwana uku lazadana da ya ƙara muna hiye da kwana uku ma'ana da a ce mun nema ya ƙara muna hiye da kwana uku a wajen shafa akan huffi da ya ƙara muna shine abin da yake nihi wasu masu sharhi kuma suna fasara shi da mun nemi ya ƙara muna wata wani bayani da kuma ya ƙara mana wani bayani مالك حدثنا يحيى بن معين حدثنا أمر بن الربيع الربيع بن طارق أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبي بن عمارة قال يحيى بن قال يحيى بن أيوب يحيى بن أيوب يتي وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma ya kasance ya yi sallah tare da manzon Allah lilƙiblatai ne ga alƙibla guda biyu ma'ana yana daga cikin wanda suka yi sallah tun lokacin da ake kallon sham ake kallon masjidul aqsa ana sallah an gane ko annahu qala yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah amsahu alal khuffaini shin zan iya in yi shahawa akan khuffi qala na'am manzo Allah yace masa eh kana iya kai shafa akan khuffi qala yawman kwana dai qala yawman yace eh kwana ini dai qala wa yawmaini har kwana biyu ma qala wa yawmaini yace eh har kwana biyu ma qala wa salasa har kwana uku ma qala na'am wa ma shi'ta kai abinda ba ka so ko kwana nawa ka so kana iya kai ta shafa قال أبو داود رواه ابن أبي مريم المصري أن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن عبادة, عن عبادة بن نسي عن أبي عن أبي بن عمارة قال فيه حتى بلغ سبعا حسي لكي قوانا بكوي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزا الله يتمسى نعم إي وما بدا لك da abin da kaga dama ma'ana da abin da yayi maka in kana so ko kwana bakwai ko hiye da haka qala abu daud وقد اختلف في إسناده أنسى مصاباني جمد سند ونا حديث وليس هو بالقوي بحديث بني من كره ورواه ابن أبي مريم كما ابن أبي مريم يا رويت ويحيى بن إسحاق السيلحي السيلحيني أنغاني كو كم كما وجن وانت مي مي كده سنة مي أتاغ زوتي أه؟ مو ما كرنتا وتمنا وهايا وهلا asilahiniyu an gane ko dukkanin irin waɗannan kamar nisba ce zuwa ga garinsu za ku dama sunayen garuruwa suna da mamaki misali ko mu a nan ƙasar hausa za ka samu akwai wani gari hannu ga zane an gane ko hannu ga zane da kuma wani gari mamakin mamaki ina ne kulki da jini ko to ka gani wa ɗaya ma na taɓa jin shi kulki da jini to ka gani yanzu inda larabci ne ke da kai wani sai a ce masa malam wani alkulki da jiniyu an gane ko to haka ne duk da ba larabci ba ne amma su larabawa in za a nisba za a danganta mutum zuwa ga wani gari ko garin ba na larabci ba ne abu biyu ne kawai za a kara nunun da me da ya'un an gane ko wannan shi ne alkulki da jiniyu wannan shi ne kenan na'am shine as-sulaihiniyu an yahya an yahya ibn ayyuba wa qad ikhtulifa fi isnadihi an samu sabani ga sanadin hadisin hadisin bai inganta magana wadda take ita ce mafi inganci shafa akan hufi wanda yake cikin balaguro yana da kwana yana dama kwana uku ya ta shafa akan hufinsa kwana uku ya ta shafa akan sushat inda cikin balaguro kake amma in gida kake ventilator ne misali da magariba kasa kana dama sai wata magariba sannan ka hudda wannan sushet amma da ka hudda dole kuma sai kame sai ka wanke misali kana da kubuttai ka zo kana arwalla an gane ko karambani kai kamin ka fara arwallan ka hudda sushet kin ko ka hudda kubuttan to dole sai ka yi dole sai ka wanke kahon nan amma in baka hudda ba to wannan lokacin kana dama dan me yasa aka ce karka hudda raf'an lil mashaqqa dan a rage maka wahala malamai suka ce alhukmu ya duru ma'a illatihi wujudan wa adaman yanzu tun da ka hudda kenan ai kuma babu wata wahala ta ka wanke ko an gane da kyau ko tunda in baka hudda bane za a cewa zaka sha wahala kamun ka hudda to ka riga ka hudda kenan in ka hudda dole sai ka yi me sai ka wanke wannan shine kenan sannan malamai sun yi sabani game da kufi wanda ya tsage sushatu wadda ta tsage ya halatta a yi shahawa a kanta malamai sun yi kai kawo magana mafi inganci shine ya halatta a yi shahawa a kanta domin ya tabbata a lokacin magabata huffunan su mafi yawanci tsagaggi ne don saboda yawan mi da suke yi yawan tahiya da suke tun da aka suke tahiya kenan wannan shine ina tsammani lokaci yayi a nan ya kamata mu dakata inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna sai a gobe kenan sai mu ci gaba insha Allah subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah